اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والبلاد العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعاطفي بنظرة تأتي لنا بسرعة الفصل الثالث فصلين أخر وهو الفصل السادس من فصول الكتاب شين فصلين الشدة دنغني المصلى والنتالي an yi shi ne fi madarin tarbiyyati a magewayar tarbiyya duk da rikatin tijaniya da rikatin tijaniya ana cewa wani zai shiga tarbiyya kowa da ya yi tarbiyya ya wurin bilali cewa ya sa ya mika mu tarbiyya ka samu rabo bautar da ifan ciki na tamkar ta sa ka giya ko da dalika da musulunci da ba su rake in ka izna irin su sai ka bar shari'a amma idan kai kula da akabiran su da ke aiwata rafiyar sai sirri ya kuciya domin an tarbiyya kuma ita ce wasu suka yi su ce sun koma yan hakika to an ka duba ruhul adabi za ka ga abin da za mu karanta nan shine tarbiyya don wani ya zo da abin da ba shi ba ko to ba ka tambaye shi yau ba ka tambaye dalika sai dai shi wanda ya zo da abun ka tambaye shi cewa ina ya samu wannan wanda ya zo yana yin kaba'ira ta zama ka ce a dogon ƙur'ani ko a dogon hadisi sai dai shi ka tambaye shi allah da manzo ne sun hana wanda aiki da kake sun hana shan giya sun hana kariya sun hana da sun hana kaza to kai me yasa kake yi ina da wata sai ka maka ma ba ka ce musulunci ba addini ba ne saboda musulmi na shan giya musulmi na da na tana ruwan musulunci da su to haka wanda ya zo ya tarbiyya ya kama sakin shari'a ya yi kaiwai shi don tarbiyya ne yana kaza kaza a shi za ka tambaya ba wai dariƙa ba ko faila ba ruwan su abin da yake yanzu ga dai abin da a tarbiyya shi zai fada fa buru wa billahi tawfiq wal hadi bi man ila sirati مدار التربية التجارية دائرة على قطبين مجيوية تربية تجارية tana kewaye a kan injuna guda biyu wato abubuwa guda biyu in an hada su da su a tarbiyya ko wace irin tarbiyya ce ce dai al'awwalu na farko iqamatu salati al-khams bi shuruti akaji sai da sallolin nan guda biyar da sharuɗansu cikakken tsarki bayan tsayawar lokaci yi da jama'a da sunan maza Allah sallama da cikakken tsarki duk sharaɗin da an ce to ka tsaya kan tsaye da sallah duk addinin da ba sallah to ba addini ba kuma za a baka dalika tijaniya sai an gaya baka sharaɗi ka kula da tsaye da sallah cikin lokaci da duka sharaɗar jama'a sunan masu Allah su ka ji na farko to ka yi tarbiya ka bar sallah haka ka yi ta dalika ba ka sani ba ka ma ta musulunci ba a ko magana kai dalika ba lefe la gani wasani injin na biyu assalatu ala nabi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi ana al-layl wa atrafan nahar lokutan dare da kuma kawayen rana safe da yamma cikin dare koyaushe ya zama in dai ba farilla kake ba ko wani abin da wajibi na tsaye da rayuwarka wanda bai baka damar salati zama iyakan numfashinka salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ni ma salatin ba jalabi ba ba dafa yi ba bini ya timci salil amr da ni ya kama horon Allah inna Allah wa la'ikata wa sallu ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima don ka ga kana salati yanzu wani malam Ibrahim ya ci abin da ka ba sha da ka kama salati to ka zama cikin allazina amanu imanin ka ya tabbata kiran da kai Allah yake ya yi wallazi na amanu sallu alaihi wa sallam taslima shi ko yaro ya lahi da ya haka ya ce Allah mu salli ala musulmi a daina ya bai rubuwa duk wanda ya salati bai buguwa wanda Allah ya musulati za ka bugu Allah bai bai salati ka bugi wanda Allah ya musulati ya kasa abin da ka buga to ka yi salati don kama horon Allah na ɗaya kenan wata azim da nuhin girmama masu Allah sallasa wanda dai Allah ka yi musulati da mala'iku ne to ya yi ƙarfin rini gare ka za ka yi ba za ka yi mai salati don ba da wajabcin girmama gare shi na uku wal ijilal da jin nauyi ne a zuciyarka na huduwar mahabbati da soyayya ga maza Allah su da su haga jalabi bai shigo ba dafayi bai shigo ba amma da kayi Allah zai ma salati ta wani jalabi haka su wani dafayi kafe su shi malam ibrahim din can a abada ba ka ji ya ce Allahumma rabbana atina a'a ya ce a'a ni abu tulu Allah ya masa lati goma ya sa roƙo ne haba haba ya ce ya ban san kai na maki in haka ga ya roƙo to dan kawai da ya kama horon Allah ya ce ku nemi bukatar horon Allah amma shi ya ce ya yi ƙarfin bukata wallahi ko wace iri ina da Allah zai mai salati annabawa an mala'iku su da salati ka ce ya yi ƙarfin ya ce Allah ba ne to da Allah ya shi cewa Allah yi ne tunda babu shi an kai to wace addu'a ya Allah ya shi ya ga shi ba bai bai cewa rabbana atina a a salati kawai zai ta yi sallallahu alaihi wasallam to kaga waɗannan to shine abin da ake ce wa tarbiyya ta dariƙar tijariya kiyaye sharuɗan sallah cikin lokaci sannan kuma da duka abin da take bukata sannan cidin lokacinka duka da salati ga annabi sallallahu alaihi da niyyar kama horon Allah girman manzon Allah islama jin nauyin shi da kuma soyayya gare shi wahala to wannan ba da tizamin wurdin lazim bayan lizimta ka ga wurdi lazim ta za ba ka an ce wurdin safe da yamma wazifa zikirin juma to ai ba ka zama dan wazifa dan tijjaniya sai ka rike wannan wurdin safe da yamma wazifa zikirin juma to kuma za a ga inda yan uwa ka sakaci da yanda za a sa kwamfuta ta auna yan uwa wanda yake bai wasa da wurin safe da yamma wazifa to lalle yawanci ba mu rama ta fice wani ba mu rama yawanci to kuma yan an zo sai a gawa ita wazifa da lazumi da aka dama haka aka yi shi ko da za a baka an gaya ma shirin akwai na dole akwai na kamal akwai na kaza akwai na kaza dole ko ka cika wannan sharuɗa da haka in za ka riƙe wasifa ka riƙe ta da gaskiya a wurin na sol soyayya kai ka ga dama ba wanda ya matsa ba kai ka ga dama dan idan ka san amfani to ba ka kokari ka samu amfani bayan lizimta wurin ka lazimi alladhi yasiru bihi qawamu tijaniyati wanda tsayuwar tijaniya ka inganta da shi to kaji in ka riga wannan to kai ne dan dalika tijariya kuma kai ne dan faida kuma kai ne wanda zaka ci riba abun nan ba kai ba ko masoyinka ya wuce wulakanci duniya da lafiya kada shekul ajallu shehu mai girma a karwar kuduwafi mubajjal abul mawai a sayyidul arabi ibn sa'id ya faɗa ka ba fi buguya ma'anar su ga abin da ya ce ومدار التربية والتزكية في طريقتنا هذه المحمدية الشريفة المرضية على إقامة الورد الأصلي المعلوم الذي لا يسع الدخول فيها بدونه لأحد من الخصوص ولا من العوام يتمجيوير تربية تسألكك تسألكك زوجيا cikin dariƙar nan ta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam madaukakiya yardajjiya to ya dogara ne ala idamati wanda akan tsaye da wurdi al'asali na asali al-ma'lum sananne alladhi la yasihu dukhul biya wanda shiga cikin dariƙa bai inganta bi duni ba da shi ba bid'a hadin ga wani mutum kowane ne min al-khusus daga keɓantacci wala min al-umum ko daga ya ku bayi to abinda addaban tsoro mutum ya ƙi lazumi dai ya ɗauko wani dogon wuridi ya ta yi ya awa biyu awa uku kana jaye-jaye amma ga abin da addoli kan mutum ne ya kwana sallah kayan raka a dubu daga isha'i zuwa kullu alfijir sai an kai a salatu me aka so tashi kai raka a biyu daga ce wanda ya raka a dubu biyu mai sai kai kwancin an ƙi biyu da dubun da kai son wane ka in ka tabbata baka sallah asuba amma kana raka a dubu kai musulmi ne ba ga da haka wurin da za a maka gama da rika tijani a wannan dogo wahala shehu ya ɗauke mun shehu tijani ba sai ka yi ta ba zai zai bayani ne cewa zahin nema bai kawo samu ko ga duniya to balle ga ɗariƙa balle ga addini ka riƙe abu mai sharaɗi mai damana shi ke na ya ishe ka amma ka zo ka duko ba ka bacci ba ka menene kai ana dan wurigi sai a baka kai ta dab sauridinka malam da suka cewa ko lahira sai mun ba mutum mamaki yana ganin ba mu wahalar komi ce wallahi sai mun cece mutum haka ya kace sai mun cece mutum da kuwar Allah ya ji kansu na yace wanda yake bai danganta wa kaza ta wabi haka nan abubuwan da abin ya ji shi muridi lazimi akwai abubuwan da za a nakalta maka musamman in ka yi tarbiyya a gani min azkari na azkaru al-mashghula wanda yake shamila bil luzum ba wanda aka hada ta da cewa lazima ce dole tare da shi waɗancan abubuwa da Allah zubai wahiyar ta ce al-wazifatu wazifa al-ma'rufa sananna dai وذكر الحيللة لذكر الحيللة بعد عصر يوم الجمعة bayan la'asar da ranar juma'a bil muhafazati tare da kiyayewa fi jami'i za daga cikin duka shi lazumin safe da yamma ka hada da wazifa kan zikirin juma'a amma kuma tare da kiyayewa ala shuru da mashuruda ga sharuɗin na aka shakanta maka wal adab da ladubba التي بداية الحسن والإكسنا كما تككاو ونهاية الكمال ونهاية الكمال لكي متقاور كمالا ولوغة أبو الدور وقرات وآتل الشروط ما في كرف شرطة وأعظمها ما في كرم شرطة المحافظة على الصلوات الخمس kiyaye sallolin da guda biyar da ada biha da na dubbanta alal haddil mahdudi laha akan iyakar da aka iyakance mata shar'an da shari'a shi ma bi kadarin imkani gwargwadon iyawarka to gwargwadon ya ka bawai da kaka dawo a wanda yake daga nan ba ka iya karawa shine matsalar imkani wasu kimanin shuru da hawa da ba da cika sharufinsu da rubanta wata mami jami'i malamin harka da cikar dukkan abin da an gare ta ita sallar nan na rukunai sallah gabbai gare ta da rai ba ga in ba ka cika wani daga cikin rukunan nan to da an daga ta an kai ba a karba sallah ce a dama da abokan sai malakoci na muka wahalar dawowa duka sai a je hota ita ta san wanda ya ta sai ta sauko tana wari tana allah ya tozarta ka ya kai wale da ka tozarta ne saboda ka da an ɗauke ta an kai ta ta an koro ta an wulakanta ta an je hota sai ce kai ba allah ya ma haka haka sai a kula daɗewa ana sallah bai sauwaƙe maka tsayawa da rukunin sallah kakkai launi kaiwa da ka gama ta to ga ƙarhi ga iyawa ga sanin gajeren sura ga an daɗe ana yi kaga duk wannan bai sa ke sallah biji biji biji biji Allahu akbar Allahu akbar kuma san manzo Allah ya ce irji wa sallah bai daga nan to sai in kai sallah ba rukunne babu ta ba babu ta Allah ya taimake mu cika ثم عمارة ما يقدر على عمارته sannan raya abin da mutum ka iya rayawa min al'auƙati lokuta wasa'ati da sa'o'i bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam da yin salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khususan bi salati al-fatih musamman da salati al-fatih lima ulika allati wadda ke hiya ita salati al-fatih min asmad da khair na daga mafi daukaka ajiye ajiyar lada da za ka yi ka samu a banka gobe kiyama wa asnal bida'at mafi daukaka da tsada da tsarkin duk bida'at da za ka yi tattali ka ta samu Allah da ita to ita ma salatul fatihi ka yi ta ala tariqil mahabbati wa shukri wal i'timadi ala al-fadl al-mahdi alladhi laysa illa alayhi fi bisabati tahqiqil mu'awwal من غير التزام خلوة ولا كثرة مجاهدة ولا غير ذلك مما اصطلح عليه في التربية من بعد الصدر الأول دلزمت الصلاة الفاتح على طريق المحبة أكم حي السوية yanzu wanda ka zuwa shina ta ziyara ka da ya maka alkhairi wani ka faɗi bukatar ka ce wallahi son ka da kai kayi kayi son ka daidai kawo kuɗi ka ba ce wallahi ne ya kamata in ba kuma tsakani ne da Allah shi ko kullu zo ba ni ba ni akwai larura kaza akwai kaza ban da kaza ga Allah wa za ka jin daɗin zuwa da su ka son gani na farko to haka kayi abu tsakaninka da Allah kayi salati duka ibada ka dan tsaba so ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ma na Allah ne sallah ka yi don kana son Allah idan Allah ya so ka yi ka kai ma ka ibada don kana son Allah da ya ka an ce ko ba kai rabu kana ba mai baka ko a kan soyayya da kuma godiya irin ni'imar da Allah ya maka da irin ba da annabi Muhammadu da ya gare ka da irin da shi kuma ya sadaukar da rayuwa ta kayan a aiko shi da abin da zai tsirar da kai ba wanda aka so makka da kewaye kamata ba wanda aka so kamata kuma ba wanda allah ya mahalitta da za a so shi kamar annabi muhammadu sannan babu wanda allah ba ɗabi'a da za ta sa a so shi kamar annabi muhammadu kai yanzu ka samu ɗabi'a guda ta ƙware kan riƙe ka shahara sai a ta son ka ce in dai gaskiya ne ai zawiya ba kamar wani sai a ta mawar da kai cewa mai gaskiya ne haka a'a cika alkawali ai wannan sai wani a alkhairi gare ka a tausayi a kaza a to shi duk an an tattara kwata-kwata an ba shi abin da ba mai shi sai shi amma duk yau watsar da wannan ya ɗauke shi shi kai maka hidima kuma saboda kai ka tsira har sai da aka kore shi gare su sallallahu alaihi wasallam yabban ƙasar gaba ɗai bai isa bai sai ya kwana nawa da Allah bai ci bai sha ba ya dai ji wurin kan da gasorin azab da zai ci ya ba annabta shi ke na huta amma ya kwanuka bai ci ba bai sha ba har sai da salmanu ya ce mishi ya zo dutsen da a wurin ramin su ya ƙi wasuwa da ya tashi zai gyara ɗaura zane sai a gashe ma duci ne ya ɗaura ga ciki saboda babu komi cikin cikin sallallahu alaihi wasallam ana ci ba abin da za a ci cikin haka wani lallaba yadda yasa aka mishi yan gurasa da dan abinci haka matar ta ce to kaga ya kai mana ga yahu ko mu kaga su ce ya rasu da bismillah gida ko dan abinci ce abinci ce ce ta kwada mata a aje aiki ce ya rasu da kai ka dai ce a'a ga ya musu sallallahu alaihi wasallam bai iya ci ko ba ku ci ba sallallahu alaihi wasallam yanzu ta kai ga sai a jehe shi a sare shi wanda aka yi mai halbi da tsara wajen irin saba'in saboda kai to mi za ka mai ka ce ka bori ka mai salati kuma in kai mai sai Allah ya ma goma kaga wato dai abin ya koma kai ka wa kanka bida za ka ka yi salati na dukkan rayuwarka da niyyar so ga annabi sallama da kuma godiya gare to tsakanin ga Allah baban gishiri in ba kamanda ba kana dogara ga farala ta Allah kada ka ga cewa ai kai tunda kullum sai ka yi salati dubu aiwa aljanna sai wanda haka so a'a ba sai an ansa to dole ne an ansa wanda da bane a hansa ganan ka yi kada bai dogara ga fadala Allah tsintsar fadala Allah kan ma ka ga aikin da ka yi ka zan mai cewa jiya na yi salati 500 ko dubu na ji ana kowa barawo nan wajen a wai kai aje ba a kwana salati ka kwana yi ta kokari kai sai Allah ya nasa kai ta boyo kai ta boyo kai ta boyo kana mai dogara ga fadar Allah tsintsayen ka dogara ga aikinka to Allah bai an samu ke Allah ne da yasa illa alayhi fi usatakil mu'awwal shi fadar Allah ne babu wata madogara cikin shi da hakika in ba fadala Allah ba duk abin da kaga Allah ya ba ba dole ba ne ba wai dole ka ce Allah ya ga dama da fadala ce to da ya ka ba kai mai komi ba ita ma ibada ka yi ba dan yi ma komi ko bai mancewa da kai ko ba kai ba abin da ya nuhin ya maka yayi ya ga wato yau mutum fa to salo na mi kuma ka riki wannan min gairin ta sai halawatu ba wai da zimta halwa ba kana gudun mutane kai da a ce na Allah wala kasratin mujahada kun ba da yawan wahala ba ka ga mutum na baka wahala to bai san inda natija take ba sai ka yi dawabin albaki ya yi ya ce hajji ana ta hira yana shiru ne ana ta hira sai ce ai shi wato da ya gane nan aka so wurin na inda aka so a tsotsa to in yi ta sai ya tsayi ne sai ya ga dama ta samu sai ya sheka ya ce ya sa kai ne sai ya dawo ya tsaya kuma sai tsaya gaba ba sai ya wai yawon da aka yi wai sa'a ce aka bi da ashe sa'a ce aka to shi sai ya tsara wurin ya tsara wurin da ya ga sa'a sai ya kuntsa kai har so bakwai shi a dawamin da ya karbe to ba kuma irin wannan ba shi ne mujahada dai abin da aka kai ta taya mujahada ka amma dai kasancewa zahin nema bai kawo samu wala gada zalika wani wannan min matsala ne min matsala ne daga abin da an kai islahi a kan shi tarbiya idan kana tarbiya in ba dan zuwan dariƙa da faila ba to sai ka zama mutum na daban ka koma wani abun tsoro kai ka tsorci jama'a su doce ka ba cin abinci ba cin nama ba sa tufahi masu kyau ba kasuwanci ba komi wai kai na Allah to haka zo duk an cire wannan shudu jami'in da tarbiyya ce ba da halwa ba ka zo kana harkar ka kuma kana nan kana ci gaba cikin sha na Allah abin da aka yi da yake ne wurin tarbiyya min ba da sadar al'awwal bayan jama'a na farko iz hadihi dan ita tijaniya hiya tariqatu sayyidina radiyallahu ita ce da rika shugabanmu shehu fijan radiyallahu Allah ce sadaka wanda ya shiga ya sami da Allah wa amarahu wanzan wanda maza Allah ya sa shi kuma ya hore shi bin tasliki biha sayyidul wujudi shugabanta da kai sallallahu alaihi wa man baqul imdad wal jud sallallahu alaihi wa amarahu ya hore bin tasliki biha da shigar da mutane hayan Allah da ita haka dan ka rika ba da doguwa wahala ba ba da halwa ba wafi jawabin ma'ani an wasu da sulama ba da ma a alama sai dina radiyallahu anhu bayan da kowane wasu da bai na bayan da ta'ala wal mumin dublahu ala ta haƙiƙi a cikin jawabin ma'ani maza Allah su da sulama bayan ya sanar da shugaban shotiyar da yana cewa shi maza Allah su da sulama shi ne wasu da tsakanin tsakanin Allah ta'ala kuma shine mai ƙara shi da komi akan tabbatarwa wasu rana bi annahu huwa kafilu wa murabbi duna gairi mai mushayikh dalil ya bayyana mai karara cewa shine mai renon shi kuma shine mai tarbiyyar shi ba kowa ba daga cikin shi wannan dalilu wa akhbarahu ya bashi labari annahu cewa shi la millata liwahidin minhu alayhi babu gori ga ɗaya daga cikin shehunne a kai cewar ɗariƙa ta kashe ka ta kai ga Allah ko ko ni na taimaka ba na riƙa hannunka babu shi lana jami'a ba ya sulu lillahi ta'ala fa ala ni sallallahu alaihi wasallam ce min wani ya ce don abin da ka saduwa da shehu daga Allah ta'ala yana saduwa da shi ne ga hannun manzo Allah sallallahu alaihi da wasu ɗake ko da gare shi zuwa gare shi قال له في وصيته التي أوصاه بها ya gaya mashi cikin wasiyar da ya mashi ce ilzam hadhihi dariqata ka zunci wannan dariqa min ghairi halwata ba da halwa ba wala atizalin anil nas ba da nisantan mutane ba hatta taslima maka haka sa da matsayinka allazi wu'idta bihi wanda an kai maka alkawari da shi haka sadu da shi wa anta ala hali kana bisa ga halinka in karantawa haka kai ta yi in kasuwa in ofis in noma kana nan ka dai riki sharadi min gairi dikin ba kunci wala harajin ba shiga kuntatawa wala kasratin mujahadatin ba yawan wahala aiki na auradu da sauransu ورحم الله تعالى العارف العارف الخوصي رضي الله عنه قال في دانيتي والفضل ليس يناله متوسل بتورع حرج wala bi tazawwud wal fadl itafadala ta Allah laysa yanalu mutawassil bi tawassuli bi tawarrun da tsantsini harijin mai kuntatawa da kunci wala bi tazawwud ko da gudun duniya da gudun komi na jin daɗi to laysa yanalu bai samu fadla Allah ba wai wahala ka sa a samu fadla abinda fadla abinda Allah zai baka babu sharadi babu zawalu mani kawai ne Allah ya soye maka ya ga dama ya maka in kila za ka huwa da wa kullahu qawlu sahihi khilaf qawlil armadi in an ce maka to ai shi tawarru'in nan da zuhudun nan da kuntatawa da kaurace mu komi ai shi ne magani wanda aka bi a sadu da tarbiyyar nan da saduwa da Allah ka ce iman yadda amma dai kwallon mai lahiya da yaka shawawa ba da yake da kwallon mai ciwon ido ba yamshil musarrafu haisu sha'a wa gairu yamshil musarrafu haisu sha'a wa gairu yamshi bi hukumin hajjin mashiya musaffadi al-musarraf wanda aka ba damar tafi da al'amuran da 'yanci yana tafiya a haisu sha duk inda ya kaso lahiya lau ya ga dama shi ka da rubu ya ga dama ya tafiya a hankali wa gairuhu wani shi ko yamshi mashi ya musaffar yana tafiya irin tafiyar dan bari da hukumin hajji saboda tsare shi da aka yi da bari yana ka sa mutum bari aka ce shi ka da rubu bai tiya a tashi ka ce irin tahiyar nan zai amma kai ko da baka da bari in ka yanka da gudu sai an taro ka alhamdulillah صلاة الفاتحة